ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن توحيد الله هو أساس الأمن والاستقرار وبه تنجو الأمة من الأزمات والأفراد من البوار وتنال السعادة في الدارين وتكون الأمة كذلك من الأبرار يقول الله جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فضمن الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين ثلاثة واشترط عليهم واحدا الاستخلاف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يتصرفون فيها كما يشاءون النصر والتمكين لدينهم الذي ارتضى لهم وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون تبديل الخوف أمنا بشرط واحد متلازم وهو الإيمان والعمل الصالح وعدم الإشراك بالله عز وجل قال ابن كثير رحمه الله هذا وعد من الله تبارك وتعالى لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض قال الربيع بن عنس رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وهم خائفون فلما قدموا المدينة أمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في الصلاح في السلاح ويصبحون في السلاح فصاروا على ذلك ما شاء الله ثم إن رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا فأنزل الله هذه الآية قال ابن كثير لقد بين الله تبارك وتعالى الطريق إلى تحققه فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب قال النهاس فكان في هذه الآية دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم لأن الله أنجز ذلك الوعد قال الضحاك رحمه الله هذه تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين لأنهم أهل الإيمان والعم- وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا بعيدا إلا قربته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسي وثنى بملائكة قدسي وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله لي ولكم في هذه كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يكون الأمن والأمان والنصر والتمكين لهذه الأمة بشرط وهو قول الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإياكم إياكم والشرك فإن الشرك يهبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك اللهم لما لا نعلم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ‘yan uwa hakika sanin kowa ne irin yadda halayenmu kullum suke daɗa gurɓata al'amura suke daɗa dagule mana kullum daɗa duhu muke shiga duhun da babu tsammanin samun haske a cikinsa rayuwa tana daɗa tsada cututtuka suna yawa matsaloli suna daɗa tasowa babu babba babu yaro gabas da yamma al'amura sun rikice to kamar yadda muka sha faɗa muka sha nanatawa annabawa Allah maɗaukakin sarki ya turo su duniya ne don su fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske ubangiji ya ce kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid littafi kenan da muka saukar a gare ka don ka fitar da mutane daga duhu izuwa ga haske da izinin ubangijinsu izuwa ga tafarki na mabuwayi kuma mai hikima shine Allah mutane suna cikin duhu ta fuskar tattalin arziki muna cikin duhu ta fuskar zaman lafiya muna cikin duhu ta fuskar mu'amala zamantakewa muna cikin duhu ta fuskar ta fuskar tarbiyya kai muna cikin duhu ta kowace fuska da ka sani duhu ya dabaibaye mu babu wani haske a tattare da mu irin wannan yanayi da irin wannan hali al'umomin da suka gabace mu suka kasance a ciki bari ma dai duhun da suke ciki ya fi namu ya ɗari namu mawuyacin halin da suke rayuwa a ciki ya fi namu wane mu amma tare da haka sai da duniya ta zo ta yi musu haske sai da al'amura suka zo suka gyaru sai da komai ya zo ya daidaita abin tambaya a nan shi ne wace iriyar siyasa suka yi amfani da ita suka kai ga gaci wane irin tsarin rayuwa ne ya kawo musu canji ya kawo musu gyara waɗanne irin shugabanni ne suka jagoranci ce su suka ɗora su akan tafarki madaidaici da izinin ubangiji shine siyasa irin ta annabawa jagoranci irin na annabawa tsari irin na littafin Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yace ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum ya ku waɗanda suka ya ayyuhal ladzina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku idh hammat ta'ifatun minkum a yayin da wani bangare daga cikin ku suka so zuciyarsu ta fashe su fitar da tsammani saboda muguyacin hali da ake rayuwa a ciki amma sai Allah madaukakin sarki ya kawo muku agaji ya kawo muku taimako ya fitar da ku daga mawuyacin hali zuwa ga hali mai kyau ya kautar da ku daga ramin da kuka dosa ya dawo da ku kan turba to hakika wannan ba karamin ni'ima bace a gare ku hikimar Allah ta tunawa muminai irin wannan yanayi na farko don su yi masa godiya na biyu don su sani cewa duk lokacin da irin wannan hali ya maimaitu gare su to fa babu wata mafita babu matserata sai dai su dawo zuwa ga wancan tsari da wancan tafarki wanda shine kadai tsarin da yake kai ga al'umma ga gaci ba wai a mahanga ta musulunci ba kai hatta a mahanga ta 'yan jari hujja na duniya waɗanda ba musulmi ba cikin yahudu da nasara sun tabbatar da cewa babu wani tsari da yake gyara al'umma cikin ƙanƙanin lokaci ya kai ta gagaci ya warware mata dukkan matsalolinta fiye da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa da yawa ba mutum ɗaya ba cikin marubutan turawan yamma da yahudawan duniya da suka yi magana akan mutanen da suka amfanar da duniya kuma suka warware matsalolin duniya cikin ƙanƙanin lokaci bisa ga tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya turo su da shi kuma ya hore musu shi na farkonsu shi ne Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu Alaihi wasallam sahibu siyasatil ma'asuma wanda yake da tsari na jagoranci da shugabancin da babu kuskure a cikinsa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da haka idan muka kalli tsarin da annabawa suka zo da shi don warware rikita-rikitar al'umma da matsalolin duniya da matsalolin rayuwa za ka samu kaso biyar cikin ɗari na wannan tsarin magana ce akan kaɗaita Allah da gujewa sanya masa kishiya wannan shine ginshikin tsarin annabawa kuma shine ƙashin bayan siyasarsu duk wani wanda zai buɗe baki ya magana a cikinsu farkon abin da yake gaya wa mutanensa shine ku bauta wa Allah ku daina masa shirka domin wannan shirkar ita take rusa dukkanin wani jin daɗi wannan shirkar ita take karya tattalin arziki wannan shirkar ita take jawo Allah ya fita sha'anin al'umma matukar ku Allah ya fita sha'anin al'umma to ba inda za a yi ta samu haske a cikin rayuwarta ba inda za a yi mutane su samu mafita ba inda mutane za su shiga su ji sanyi ba wata inuwa da za ta iya baka ni'ima saboda Allahn da shi yake gudanar da komai ya cire hannunsa to da haka ka'idar Allah matukar muna son ya shigo lamuranmu ya gyara al'amuranmu ya tallafa mana ya shiga al'amuranmu ya yi mana jagoranci ya warware mana damuwoyinmu da matsalolinmu to sai mun dawo mun sasanta da shi bisa ga ka'idarsa kwaya ɗaya ka'idar ita ce ta kaɗaita shi da tauhidi da kuma gujewa sanya masa shirka wannan ba yana nufin mu ɗebe tsammani cewa al'amuranmu ba za su gyaru ba a'a bal al'amuranmu kusa suke da su gyaru amma inda matsalar take shine ba mu kama hanyar gyaran ba ba wannan yana nufin cewa duk mutanen duniya sai sun musulunta ba ba haka ake nufi ba haka Allah ya kaddara rayuwa akwai wanda za su zama kafirai akwai wanda za su zama musulmai huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ala kulli shay'in qadir walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin daka Allah ya kaddara dole a rayuwa akwai kafirai dole a rayuwa akwai mu'minai to amma ka'idar ita ce idan kafircin za ka yi kaje kai kayanka ɗari bisa ɗari idan musuluncin za ka yi to ka yi shi da gaske amma raba ƙafa to a wajen Allah kamar ba a yi ne duk mutumin da ya yadda shi musulmi ne to ya yi musuluncin ɗari bisa ɗari duk mutumin da shi bai yadda da musulunci a matsayin tsari ba ya bar shi gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin ya ku wadanda suka yi imani ku shiga musuluncin nan baki daya kada ku raba kafa kada ku bi hanyar shedan ku sani shedan maki ne a gare ku wanda kiyayyarsa kuma a bayyana take da haka ya ɗan uwa masu albarka matsalar da muke fama da ita mu musulmi a yau shine matsalar addinin mu bamu dauke shi da gaske a matsayin addini ba wasu sun dauke shi gado ne kawai gada aka iyaye da kakanni ba kawar da wani zabi kawai an haife ka ne musulmi a garin musulmai iyayenka suna amsa sunan musulunci da aka kai ma ka tashi kawai kana amsawa ba ka da wata alaƙa ta sanin addinin da haƙiƙaninsa da iliminsa abinda kawai kake da alaƙa da shi shine waɗannan abubuwa sunanka wane suna ne na musulmai an haife ka a gari kaza gari ne na musulmai iyayenka musulmai ne alaƙarka da musuluncin ila in ta yi tsamari shi ne kana yin salloli guda biyar wanda kuma mu sani musulunci bai takaita a wannan ba bal akwai wata shimfiɗa mai tsawo mai faɗi kafin waɗannan su zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba daga ranar da mala'ika jibril ya zo masa da wahayi ya ce sallah ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga ranar da aka tallata musulunci aka tallata musu musulunci aka ce su sallah ba abinda wannan yake nunawa ba sallar ce farko ba shi yasa mu duba ko a rukunnan musulunci ai ba sallah ce a farko ba shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan iqamis sala to wannan shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wallahi matukar bata samu gindin zama ba a zukatan mu matukar bata kafu ba to misalin yadda zamu gane kamar gini ne a yi shi akan iska ko a yi shi akan ƙasa ba a tona masa foundation ba duk abin da zaka gina na wannan ginin ba zai wa iska wahala ba idan ta kada za ta rusa maka shi domin bai zama gida ba kuma hasali ma idan iska ta tashi rusa maka shi to za ta fado da shi akan ka ne ya danne kai kashe ka amma matukar kana so gini ya tsaya ya kafu to sai ka tona masa rami gwargwadon bukata sai ka sanya masa duk abin da ake bukata wanda suke kafa gini da harsashin sa to sannan ne ka dora ginin ka sai ginin ka ya samu gindin zama to wannan a musulunci shine tabbatuwar tauhidi a zukatan bayi da kuma gujewa shirka shi yasa annabawa sukan dauki kowane irin lokaci duk tsawonsa suna kiran mutane zuwa ga tauhidi matukar kuma mutanen nan basu tsaye da wannan tauhidin ba to ba za a ci gaba ba domin ba a iya karatun farko ba ba a buƙatar a wanke allo a dora annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane zuwa ga tauhidi duk a cikin kissar annabi Nuhu in ka karanta ta a Qur'ani kwata-kwata tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta ba za ka taɓa jin magana a tsaye da sallah ba abinda ake tewa mutane magana akai tauhidi tauhidi a shekara dubu ɗaya babu hamsin tunda tauhidin bai kafa ba ba za a tsallake a tafi abu na gaba ba to wannan yana nuna mana mahimmancin tauhidin nan me yasa annabawa suka bashi mahimmanci me yasa Allah ya bashi muhimmanci saboda in ya gyaru ne dukkan al'amura sai su gyaru idan bai gyaru ba to duk wani al'amari da ake tsammanin zai gyaru na addini ko na rayuwa wallahi ba zai taba gyaruwa ba muna fama da matsalolin rashin tsaro matsalolin rashin zaman lafiya matsalolin rashin kwanciyar hankali tare da cewa masana suna cewa matsala ce ta duniya haka ne matsala ce ta duniya kuma matsala ce ta Najeriya musamman ma Najeriya ta arewa to amma me ya jawo wannan matsalar sakamakon a mahanga ta addini abin da yake jawo rashin kwanciyar hankali tashin tashina a mahanga ta addini shine taba haƙƙin Allah na tauhidi babu wani abu sama da haka in dai mutane za su tsokani Allah ta fuskar tauhidi to ba zai taɓa bari su zauna lafiya ba ubangiji ya buga misalai da yawa ga manya-manyan birane da aka yi a tarihin duniya wanda suna zaune cikin lafiya da kwanciyar hankali ba su da wata matsala amma tun da suka tsokani Allah ta fuskar tauhidi yace sai na tuɓe musu duk waɗannan abubuwan na tsiraita su ubangiji madaukakin sarki yace daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakaffarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga muku misali da wani gagarumin gari ya kasance cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwatar arziki babu wata matsala ga wannan gari da mutanen garin amma Allah madaukakin sarki yace ta kowane bangare idan suka zuba kasuwanci riba suke samu in suka yi noma riba suke samu duk wata sana'a tana ci a garin amma yace fa kafarat bi an umillah sai suka kafirce wa ni'imar Allah sai suka koma shirka a madadin tauhidi tun daga nan Allah yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana musu kudar su yayi musu riga da wando kai har da babbar riga har da hula amma ta tsoro da yunwa malamai suka ce me yasa Allah yace yayi musu tufafi na tsoro da yunwa dan ya nuna maka matsalar tsaro sai ta kewaye su ta ko ina ta sama domin akwai tufafin da ake sa shi ta sama shine hula ta ƙasa akwai tufafin da ake sako shi ta ƙasa shine wando ta kowane kusurwar jiki tufafi yana lullube jiki to irin haka Allah ya lullube su da matsalar tsaro da matsalar karewar tattalin arziki duk sana'a in sun yi ba a riba in ka je wajen yan kasuwa wayyo masu sana'ar hannu wayyo yan kwangila wayyo kowa wayyo ma'aikatan gwamnati wayyo to haka nan ta fuskar tsaro babu babba babu yaro talaka bai tsira ba mai kuɗi bai tsira ba ma'aikacin gwamnati bai tsira ba su kansu jami'an tsaron ba su tsira ba kowa yana cikin tsoro saboda an taɓo mai ba da tsaro shi kuma ya hana da haka ba wanda ya isa ya zauna lafiya to haka nan Allah ya sake buga mana misali da binnin saba wani babban birni ne da aka yi a ƙasar yaman mai tarihi wanda Allah ya masa goma sha tara ta arziki amma su ma mutanen garin tunda suka fara shirka sai Allah ya wargaza garin ya tashi hankalinsu ya daidaita su ubangiji ya ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya ai mutanen saba'u a garin su kadai ya isa ku dauki aya jannata ne an yaminin wa shimal ubangiji ya ba su albarkan noma gari ne a tsakiyar gari gefansa dama da hagunsa gulabe ne na ruwa da fadamu da filayen noma na rani da na damuna ubangiji ya ce kulu min rizki rabbiku muka ce da su ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru lahu amma fa ku tsare godiya a gare shi mafi girman godiyar da zaka yi wa Allah shine tauhidi mafi girman kafircin da zaka yi wa Allah shine shirka da haka ubangiji ya ce ku ci daga arzikin Allah amma fa ku yi masa godiya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur gari mai kyau ubangiji kuma mai jin kai ku ji daɗinku a duniya ku ci albarkacin arzikin Allah ku bauta masa kuma ku je ya sa ku aljanna bai yi asara ba domin Allah baya asara ya raya ka a duniya cikin arziki ya kashe ka ya sa ka aljanna bai rasa komai ba idan da duk mutanen duniya Allah zai musu haka babu abin da zai taɓi cikin arzikin Allah sai kwatankwacin irin abin da da zai yi ka ce ya taba allura a soka ta a cikin teku a zare ta duk mai hankali da tunani in an tsoma allura a cikin teku aka tsame ba zai ce teku ya ma sani ba duk mutumin da kaji ya ce ai allura tana ragar teku to bai da hankali to haka arzikin Allah yake inda zai azurta dukkan mutanen duniya tun na farko har na ƙarshe ya zama babu talaka a cikin su kuma kowa a kure masa malejin arziki ba wai Allah ya baka ba kai zaka faɗi me kake so ma ya baka haka ya faɗa a hadisi kudusi ya bani adam ya ku ‘yan adam lau anna awwalakum wa akhirakum da na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljanunku kamu fi sa'idin wahid duk za su taru a fili guda fa sa'alani kullu wahidin minkum mas'alatahu kowa ya kure malejin sa na zulama abin da yake so in bashi fa ataituhu iyahu ni kuma in bashi ma na ƙasa zalika mimma indi shay wannan ba zai rage min komai ba inji Allah illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr sai irin abin da in zai yi a ce allura tana ragewa in an tsoma ta a teku domin wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu ubangiji yace komai ina da taskarsa walillahi khaza'inus samawati wal ard taskar arzikin sama da kasa duk ta Allah ce kuma baya bukatar komai yayi ne dan mu amma da sharadi in muna so mu ci ga sharadi idan mun cika sharadin ya bamu mu ci in ba mu cika sharadin ba kuma ba zai bayar ba kuma bai yi asara ba subhanahu wata'ala to daka ya ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala yayi wa da yawan al'umomi albarka dan ya buga mana misali da su na mu gane yadda ake samun zaman lafiya da yadda ake cin arzikin Allah da yadda rayuwa take daidaituwa ya zama babu matsala daka mutanen binnin saba ba su san wata matsala ba malaman tafsiri suka ce wadatar da Allah ya yi wa mutanen binnin saba ba maganar abinci ake ba kayan marmari kadai a birnin saba'u ana iya rayuwa da shi ka rayu kawai kana shan gwanda ko tufa ko ayaba ko goba ko lemo malamai suka ce idan mutanen birnin saba'u suna buƙatar lemo ko gwanda ko ayaba ba zuwa suke da abin cirowa suna cirowa ba idan mutum ya ɗau kwando ya shiga gonar ayaba daga farkon gonar kafin ya fita ayaba ta cika masa kwando irin yadda ayabar ta nuna da kanta take tsinkowa take fadowa hakanan in lemo kake so hakanan in gwanda kake so shi yasa Allah ya ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amma Allah ya ce fa a'radu sai suka ja da ni sai suka yi min tawaye sai suke ganin dabarun su za su kai su sharadin da na sa musu suke ganin kamar wannan sharadin tsohon yayi ne wannan sai zamanin annabawa Allah ce fa arsalna alaihimus sailal arimi sai muka sako musu dam din garin su da shi muka fara yakar su da shi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil Allah ce tashi take na tashi garin daga aiki bayan na fasa musu dam dam din ya cinye su abinda ya rage musu bayan dukiyar ta tafi gidajen sun rushe awakai da tumakai wasu ruwa ya tafi da su a ƙarshe Allah ya ce sai na mayar da su mafi ƙuncin rayuwa a madadin kayan marmarin da suke ci da su more sai muka canja musu da goruba muka ba su abubuwan da asali ba a lissafa su cin kayan marmari larurar rayuwa ke sa mutum ya ci duk mutumin da kaga yana cin goruba matsala ce wani lokaci ƙwarnafi ne yake sa a ci wani lokaci laulayin ciki ne yake sa mata su ci wani lokaci wuya ce rashin abinci ne kaga ka dage kana ta guguye goruba wa ko da cin goruba aka baka ai ya isa bala'i wani kaga ya jika hannunsa da ya wushar kaf kafin ya gaba cin kwallon goruba daya ma'ana Allah yana gasa ka da goruba kadai Allah ya ce sai muka musanya musu rayuwa bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin muka ba su gona wacce ba mai albarka ba mai abincin mando abincin da ba yi da amfani sannan Allah ya ce wa shay'in min sudirin qalil kuma sai muka ba su magariya ita ma magariya ƴar kaɗan ce ba mai yawa ba sai an sha wuya za a same ta kuma kai ka san dai magariya ba ta cikin abu mai gina jiki magariya ba ta cikin abinci ba ta cikin kayan marmari ma'ana abu ne wanda Allah ya ce ya jarabci wasu mutane da su don ya gana musu azaba da su to da haka ubangiji subhanahu wataala ce zalika jazainahum bima kafaru wannan azabar da muka yi musu ta karya tattalin arzikin garinsu da tayar musu da hankali da sa su a cikin taskon rayuwa kafircinsu ya ja musu sai Allah ya ce wa hal nujazi illa al-kafur ba wanda muke wa irin wannan sakamako sai kafiri duk mutumin da kaga yana shan wahalar rayuwa ko yana tutiyar musulmi ne wallahi ya tabo Allah duk mutumin da kaga Allah ya dagula masa al'amari wallahi ko musulmi ne ya tabo Allah domin Allah baya jefa mutum a cikin bala'i matukar suna zaman lafiya da shi matukar bai tabo shi ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah ya ce wace riba zan ci idan na azabtar da ku in dai ku nemi abin da nake so ni mai gode wa duk wanda ya cancanta in gode masa ne kuma ni masani ne da dukkan yanayin da bayi suke ciki da haka ya uwa masu albarka wallahi dukkanin abin da muke fama da shi na rayuwa a yau mu gaya wa kanmu gaskiya kada mu gaji da jin wannan maganar wallahi ita ce za ta kai mu gagaci duk wani abu da muke fafutuka wallahi summa tallahi ba zai kai mu gagaci ba abu ɗaya ne zai kai mu gagaci mu koma mu sasanta da Allah mu daina shirka mu a karan kanmu mu tsayar da tauhidi akan iyalanmu mu tsayar da tauhidi akan ƴaƴanmu mu tsayar da tauhidi duk wani wanda zamu iya gaya masa ya ji mu gaya masa mu sauke nauyi idan mun yi haka to mun fita in muka yi haka wallahi zamu ga sauyi bisa ga ka'idar inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji subhanahu wataala yace allazina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulm ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ashe ko ka ce ka yi imani in dai a cikin imaninka akwai shirka to ba za ka zauna lafiya ba sharaɗin in kana so ka zauna lafiya sai ka yi imani na gaskiya imanin da babu shirka a cikinsa babu raba ƙafa allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ashe ana iya cakuɗa imani da shirka domin zalunci anan shine shirka inna shirka la zulmun azim zai iya yiwa kana tauhidi kana shirka kana faɗan la ilaha illallah tauhidi ce amma kana roƙon wani na kabari ya baka ba Allah ba musiba ta same ka kana neman agaji a wajen wani ba Allah ba kana neman wata ɗaukaka a wajen wani ba Allah ba kana neman waraka daga cuta a wajen wani wanda ba Allah ba ko kana la ilaha illallah to ka sani kuma kana shirka karka ɗauka cewa mai la ilaha illallah baya shirka yana iya yi وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Allah ya ce da yawan mutane ko sun ce suna imani kuma suna hadawa da shirka to in kana so ka zauna lafiya allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce kadai wanda suka yi imani kuma ba sa shirka to su muke bawa cikakken zaman lafiya su muke bawa tattalin arziki su muke kawa da dukkanin wata matsala su muke gyara wa al'amuransu kuma waɗannan su ne bayi shiryayyu a kan tafarki madaidaici sannan ubangiji ya sake cewa wa'adallahu allazina amanu minkum Allah ya yi alkawari ga masu imanin cikinku wa amilu salihati kuma suke aiki na gari la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai ba su madafin iko a duniya duk abin da kake ji na ka nema ka rasa a matsayinka na musulmi kai ɗaya ko a matsayinku na al'umma mukami kaza ba naku bane mukami kaza an kwace daga hannunku ku dawo ku gyara tauhidin ku Allah zai dauko kasar gaba daya ya baku kuma in ya baku sai ya baku azanci da hankali da fahimtar da zaku sarrafa abin amma koda a ce ya baku in dai baku cika sharadin sa ba to zai baku amma sai ya dode muku tunanin yadda zaku ci gajiyar abin kamar yadda haka tana faruwa da yawa da yawa dan adam yakan dauka idan Allah ya biya masa bukata shi shikenan matsala ta ƙare da buƙatarka Allah yake iya hora ka Allah yake iya azabtar da kai nawa ne mutumin da kuɗinsa ake azabtar da shi kuɗinsa su ne bala'insa nawa ne mutumin da da mulkinsa ake azabtar da shi mulkin da ya samu shi ne musibarsa nawa ne mutumin da ‘ya'yansa su ne bala'insa ‘ya'yansa da su Allah yake hora shi to Allah ba abin da bai iya ba da ka karka ɗauka cewa dan Allah ya baka mulki bukata ta biya wallahi in dai baka cika wancan sharaɗin ba sai ya kama ka da mulkin ya azabtar da kai da shi sai ya kama ka da lafiya ya azabtar da kai da ita sai ya kama ka da 'ya'ya ya azabtar da kai da su sai ya baka wadata ya hana maka natsuwa sanadiyar kuɗinka sanadiyar hawan jininka da baka da kuɗin lafiyar ka lau kai bacci lokacin da kake so ka tashi lokacin da kake so amma ranar da aka baka kuɗin ranar ka gamu da matsalar rashin bacci rashin kwanciyar hankali rashin natsuwa hankalinka ya tashi jininka ya hau to me amfanin baɗi ba rai to ba abin da Allah madaukakin sarki bai iya ba da haka yana gaya mana sharuɗa in dai so muke mu ci lafiya ciki lafiya baka lafiya to sai mun yi imani mun yi aiki na gari yace in muka yi haka la yastakhlifannahum fil ardi zai ba mu dama akan ƙasa wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tada lahum kuma addinin mu da ya yadda da mu bauta masa da shi zai ba mu damar mu yi shi babu tsangwama wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma duk wani rashin tsaro da muke fama da shi zai dauke mana shi ya kawo mana zaman lafiya amma da sharadi ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sai in kuna bauta min ba ku mun shirka ashe kenan zai iya yiwa mutun ya ce yayi imani zai iya yiwa mutum ya rinka ganin yana aiki na gari amma tare da haka matukar yana shirka a cikin ayyukansa a wani sashi to ba zai taba zama lafiya ba kuma alƙawarin da Allah subhanahu wataala yayi ba zai taba cika masa ba idan ya baka kuɗi ya ɗebe albarkar su in ya baka mulki ya ɗauke maka tunanin jin daɗin mulkin da kuma dabarun gudanar da shi to wannan babu irin abin da baya iya faruwa da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce waman kafara ba'da zalika fa ulaikumul fasiqun duk wanda ya kafirce min bayan wannan ka'idoji da sharuɗa da na shimfida to wannan ya zama cikin fasikan bayi da haka ba zai taba samun alƙawari na ba al-imam ibnu kasir yace wannan alƙawari ne da Allah subhanahu wata'ala yayi ga manzanninsa musamman ga fiyayyen annabawa limamin manzanni kan cewa zai sanya al'ummarsa ta zama halifa a ban ƙasa amma fa da sharaɗin sai ta cika waɗancan sharuɗa ku kalli gata irin na annabinmu a wajen Allah amma Allah bai ce zai mana komai ba sai da ya sa mana sharadi kuma ka'idar shine in ba mu cika sharadin ba kar mu dauka cewa dan mu al'umar annabi ne Allah zai ban mu kadai alfarma daya Allah yayi wa manzo Allah game da al'ummar sa yace bazan halakar da su irin yadda na halakar da mutanen baya ba amma fa bazan kyale su ba manzo Allah ya roki Allah yace ya Allah kar ka halakan min da al'ummata irin yadda ka halakar da al'ummomin baya a wayi gari gari guda Allah ya kashe su ya sa mala'ika ya musu tsawa duk sun bushe ko kuma a kawo ambaliyar ruwa ba wanda zai fita ko a tsage ƙasa duka su fada ciki Allah ya ce to na ji ba zan musu haka ba amma fa in dai za su saba min to kuma ba zan zira musu ido ba zan yi ta kama su da nau'ukan azaba iri daban-daban ko da ban gama da su duka ba amma zan rinka musu ɗauki ɗaiɗai kuma zan hana musu sukuni zan hana musu sakat to wannan ka'ida ce ta Allah ba kuma ya canja ta sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajid li sunnatillahi tabdila al-imam rabi dan anas Allah ya ji kansa da rahama yake cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa zama a makka tsawon shekara 10 da yan kai manzo Allah yana kiran mutane zuwa ga tauhidin Allah shi kadai kuma a wannan lokaci al'umma tana fama da rashin tsaro ana fama da halin tashin hankali da tashin tashina a makka har sai da suka yi kaura daga makka suka dawo madina daga baya sai Allah ya umarce su da su yaƙi su kare kansu duk da haka tsoron bai kauce ba domin suna wayar gari cikin tsoro su kwana cikin tsoro ya zama ba inda wani sahabi yake tafiya face da makamansa a jikinsa to shine wata rana wani daga cikin sahabbai ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah wai haka zamu yi ta rayuwa da haka zamu kare kullun daidai da ban daki in zaka shiga sai da wuka a kugunka daidai da kasuwa in zaka je sai da makami ko ina da makami to shine sai Allah ya saukar da waccan ayar yake ba da amsa da wannan tambayar wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim har izuwa karshe Allah ya ce nayi alƙawarin zan ba ku zaman lafiya amma ga sharuɗa sai kun cika su to da haka sai ya zama wannan ayar ita ce take gaya mana mawarwara na dukkanin irin waɗannan matsaloli domin abin da ya faru a jiya da shekaran jiya misali ne kuma Allah madaukin sarki ya bada amsa da ita ibn kasir yake cewa hakika Allah madaukakin sarki cikin wannan ayar ya gaya mana hanyar da za a bi a samu warware dukkanin matsaloli kuma a kai ga gaci domin ya ce ya abuduna ni la yushriku nabi shay'a sai ana bautar Allah kadai ba a shirka Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi ingantacce daga Ubayy dan Ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aiwa wannan al'umma ta sa albishir da cewa wani haske yana nan yana tunkaro ta kuma Allah zai ba ta ɗaukaka kuma zai tabbatar mata da addini kuma zai agaza mata kuma zai ba ta isa da buwaya a ban ƙasa amma da sharaɗi sai an cika wannan ƙa'ida ta imani na gaskiya da kuma kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da tauhidi ga waɗanda suka ce sun ji sun gani to sannan manzo Allah ya ce kuma duk wanda ya aikin lahira dan duniya to ya sani in ya je lahira kuma bai da rabo na lahira a can imamun nuhas Allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahama ya ce wannan aya ta zama hujja daga cikin hujjoji na yankan shakku da suke tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari ne Allah ya wa sahabbai wannan ayat tana sauka al'amura suka canja sahabbai suka gyara lamuransu tauhidi yakan kama a zukatansu take ku sai ga tsaro sai ga zaman lafiya sai ga aminci sai ga buwaya ta tabbata gare su a ban ƙasa shine imamu dhahab yace ga misali nan manzo Allah ya shimfida daula a Madina ta kwanciyar hankali da zaman lafiya Abubakar ya biyo baya Umar ya biyo baya kai sai da ya zama duk yankin Larabawa a ƙasa da ɗaya bisa hudun ƙarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama gyara yankin Larabawa tsaf kai har sahabbai sun fara shiga turai da afirka suna kai saƙon musulunci kuma al'amura suna gyaruwa an kori dukkanin wani tsari da ba na Allah ba don a kawo wa mutane tsari na adalci na Allah wanda zai saita al'umma kuma ya zame mata gata ya ce saboda me saboda waɗannan sahabbai baki ɗayansu sun zamo ma'abuta imani na ƙwarai da kuma aiki na gaskiya aiki na gari Allah madaukakin sarki ka samu a cikin su Allah madaukakin sarki ka canja mana miyagun halayenmu da kyawawa Allah madaukakin sarki ka nufe mu da imani na gaskiya Allah ka nesanta mu daga shirka Allah ka azurta mu da tauhidi Allah madaukakin sarki ka gyara miyagun ayyukan mu da kyawawa Allah madaukakin sarki ka gyara zantuttukan mu daga munana zuwa kyawawa Allah madaukakin sarki ka ba mu zuciya ta gaskiya mai imani mai gaskiya mai amana Allah madaukakin sarki ka gyara halayen shugabanninmu ka gyara halayenmu Allah ka sanya su su zamo shugabanni masu tausayi masu adalci mu kuma ka sanya mu mu zamo talakawa masu biyayya cikin abin da ba sako ba a gare ka Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allah ka nesanta mu daga shirka cikin kuduri ka nesanta mu daga shirka cikin furuci ka nesanta mu daga shirka cikin ayyukan zahiri na gabbai Allah ka nesanta iyalanmu daga shirka Allah madaukakin sarki ka raya mu akan tauhidi ka kashe mu da tauhidi ka tashe mu muna masu kadaita ka wahdaka la sharika laka wa qumu ila salatikum yarhamukumullah